asuba na nesa zaburo kai kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talabijin duniya a cikin shirinmu na barka da asuba shirin da muke zowa da shi a kowace ranar lahadi idan fa Allah ya yi gashi Allah ya amince mun zo a wannan ɗakin magana don gabatar da wannan shiri na barka da asuba shirin da muka laƙama suna daban-daban a cikin tafiyarmu don muka zo da ba'asi ko maudu'i to wannan sunan za mu ɗauka mu ɗabbaƙa mu wannan shirin muna cikin siyasun duniya idan kuna biye da mu sau da kafa kafin azumin watan ramadan na san mutane kun yi kewar mu sosai mu ma haka zalika mun yi kewar ku tabbas kun yi ta tambayar yaushe za a ɗorawa akan kashi na bakwai tunda na shida muka yi akan siyasun duniya to gashi Allah ya amince jalla wa'ala ga mu a ɗakin magana masu kalma da sauraron mu lissafin kalanda ta Islam yau muna ranar bakwai ga watan Sha'awal hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da takwas ga watan mayu maladiya aihuwar annabi isa alaihi salatu wa salam 2022 masu kalmar muna muku fatan alheri yau na san za ku ce to daidai yana ce garan ya gaggabo malam kenan to yau muna tare da malam yana nan ɗakin magana da haka za mu yi ƙoƙari da mu da kowane allah mu mika barka da sallah da kuma zagayowar shekara ga mu yi azumin wata ramadan ya tafi muna neman gafara da afuwa wala kila ga kurakurai wurin yan adam wanda suke a nan kasar nija da wanda suke kuma kallon mu a kasashen duniya sannan kuma allah shi yafe muna ya gafarta muna allah ya sa kuma mun yi a daidai sannan mu mun yafe babu komi sai godiyar allah ga mu yanzu a cikin bakwai ga watan shawwal tare da mu da ko a ɗakin magana ga kuma malamin da muka gayyato yana nan tare da mu malam kafin mu gaishe da malamai da sarakuna na san mutane su suke su ga malam ba sani ba injiniya malam yana kusa yawa don su ci to a shi dai malam ma yana nan a tabbatar suwa a tabbatar suwa yawa to kaga wani yana nuni cewa yau yau yau tabbas kenan yau tabbas kenan gani ya kuri gani ya kuri je magana wasu kalamu da sauranmu muna gaishe da malamai magada annaba malamai hitila ta duniya mun kuna tare da baran addu'a a gurinsu na zaman lafiya kwanciyar hankali da arziki da wadata a ƙasanmu da ƙasashen musulmi na duniya duk inda musulmi yake dan uwan musulmi ne Allah ya kara mana zaman lafiya da wadata sannan muna gaishe da saraki iyaye na ƙasa muna musu fatan alheri da irin namjin kokari da suke yi a cikin karkara na ganin sun haɗa kan al'ummar da suke a jagoranci sannan fatan alheri zuwa ga su kansu da cijawa na ƙasa sannan akwai matasa su kansu ne mai yan gobe muna gaishe da su da yara ƙanana sannan akwai mata iyayenmu muna gaishe da ku dukkan kuma ne muku barka da sallah sannan ba za mu taɓa mantawa da hukumomi na ƙasa gaba ɗaya tun daga shugaban ƙasa har zuwa cewa da ni kai shi dukkan kuma na gaishe da ku jami'in tsaro na ƙasar Nijar muna muku fatan alheri gaba ɗaya dukkan inda an ce jami'i ne mai sa uniform to muna gaishe da ku muna muku barka da sallah to muna fatan alheri ga sauran da walakila ko mun manta da masu gidan ruwa da masu gidan ruwa ka gani ko ka san wa ana yanki baka gidan kamfanin kamfanin gidan ruwa da aka cewa kamfanin gidan ruwa da aka ce sin yawa SNA da ake faɗi da haka muna gaishe da ku ku kuke ba da dama mu sha ruwa a cikin garin nan kuma samu mu yi wanka sannan akwai kamfanin wuta da aka sani wutar lantarki ne Nijelek muna gaishe da darakta na Nijelek muna muku barka da sallah kar muna cikin yi a haka kaga abu ya zama wani iri kenan sannan su ma masu harkar sadarwa akwai kamfanunuka raban daban na wayar sadarwa su ma su ba mu dama mu kira yadda muke so ba tare da an takura ba su ma muna ga musu gaishe da su musamman kamfani na kasa telecom Niger muna gaishe da su duk dai ma'aikata dai duk dai inda ma'aikaci yake kai har masu sai da burodin da muke nema gaske da masu kula da kiwon lafiya saboda suna kula da marasa lafiya ana zance
suna kokari kwarai da gaske musamman cewa da ministan kiwon lafiya dr idi ilyasu mai nasara da sauran ire-iren dukkan jama'a da suke ba da gudunmawa da wanda suke ba da hanya ta ministoci na noma da kiwo da da sauransu sauransu saboda noma shi kuma marasa lafiya Allah ya bada lafiya Amin, amin. Akwai- Kuma waɗanda akwai sun mara gabace lafiya mu ma.
gidan gaskiya kuma Allah ya ji kan musulmi wala ma la akwai mara lafiya Ah, garin nan.
haba alaji yo da yawan ma waɗanda an likita waɗanda an wajen likita sun yi waɗanda an likita yawa parce que yanzu Mara hankali- lafiya kwarai kuma.
ko saboda yanzu da yawan mutane ba su da lahiya amma saboda rashin halin abin da za su bayar suke Eh.
zaman su ba ka iya tafiya wani yunwa shi ka tsoro kuma bai da lahiya shi yasa shi ka tashi shi dan yi buge-bugen shi don mutuwa zai yi in bai samu abinci ba to sai ya di- ya nemi abinci ita lahiya shi jira rezar- le- rezar ba Allah ya bada iko
ya ta shan abin Ai, haka wallahi da yawa suna jin rashin lafiyan su saboda ba abinci ba ba kuma lafiya to sai a ce bari a tashi a dan buga a samu abincin da za a ci don shi in ba a ci ba mutuwa za a yi gaskiya faɗa zama ina maka koki yanzu haka nan inda nake nan sai a eh, hankali.
eh, to ba ba ba Eh, komi kaga yanzu ban iya kwantawa ban Kwarai iya da zama gaske.
kuma kamata a ce akwai hanyar da zan je ko in dai ya duba ni ai min Do- cikin dole, kuma wallahi.
na san da ina da shi na jana aka ina yi ji jana mahi yawancin mutane wallahi jin jikinsu na su kai jana kawai aka yi alashi sai Ai, ta Allah- lallaba.
dole ya sai dai da zafi mutum ya gurfani shi kenan shi kenan sai su sai su zo su yi ma sallah
talaga ta malam bari mu tafi cikin ba'asin namu na san masu kallon mu sun tsima Gaskiya.
musamman ɗalibai masu ɗaukan ilimi a cikin Gaskiya.
wannan jami'a Mm, wadda gaskiya.
muke yi a nan gidan talabijin na duniya Gaskiya ne.
wanda muka ɗauko can baya mun yi wasu karance karance gaskiya tun wadanda ba daga- sai mun dawo ba gaskiya ne ba haka asalin ba.
kalima ta ta siyasa siyasa tarihin Siyasa.
siyasa da irin yadda ake gudanar Da da siyasa siyasa.
To, Da sannan jagoran guru- siyasa.
da- yawa ya Da- ake samun da jagora.
jagora na gari da Da- al'umma da ta gari.
gari da jagora mummuna da kuma Yawwa.
al'umma wadda take ba ta gari ba yawwa Yawwa.
a shekara fahimce mu Yawwa.
mun karanta wannan fanni yau muna cikin kashi na shida Na bakwai.
yau na bakwai Eh, muke nice na.
mun yi na shida Da, eh.
yau za mu shiga na bakwai da izinin Allah insha Ah, Allah gashi nan ka duba dai eh, in dai walƙila ka fahimci rubutun namu siyasun duniya mhm.
muka rubuta Na'am.
to kuma wannan abin yana magana ne akan duniya ba Yau ba yana magana ne kan akan Nijar ka ba bane ko ko akan na Eh, ko akan kuma Nijar siyasun duniya ba duniyar yau kawai ba A'a.
a'a duniyar da ta wuce da da duniyar wadda mu yanzu.
yanzu da kuma wadda za ta za zo.
ta zo gaba saboda waɗanga siyasun da za mu faɗa su ne ake sarrafa duniya da su galibi sai dai a ɗan ƙara gishiri amma ba yadda za a yi a bar su su waɗannan siyasun waɗannan da za mu faɗa nau'ukan siyasa dama shine maudu'in da muke ciki da su ake turnan duniya duniya gaba ɗai duk wani mai jagoranci sawa'an na ƙasa ne na minister ne na gida ne na ƙabila ne na ƙauye ne hakimi ne mai gari ne mushe ne a makaranta darekta ne kowane ne a saurara da kyau za su zo siyasoshin duniya sai sun shahi kowa da kowa
haka ne ake a kwarai ana ji wani za- in sha- manazal ke ake in mun kira.
faɗa kuma za mu faɗi dalili wanda bai yarda ba sai shi kawo hujja Eh.
ba harka ta ta rigima ba na'am eh in baka yarda ba in an ka faɗa ka kawo hujjar da ke nuna wannan abin ba gaskiya bane in mun ga yadda muka kuso da sai mu karba halas eh ya adam muke alaga ta malam mu je a cikin siyasun duniya to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله نعم.
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
to yan uwa masu kallon mu da sauraron mu cikin ƙasa da wajen ƙasa da kuma waɗanda muke aiki tare da su masu kula da na'urori dai daban-daban a nan gidan rediyo da tv na duniya Haka.
muna muku gaisuwa da sallah kuma muna muku wato gaisuwa da kokarin jan kokarin da ake yi Na'am.
Allah subhanahu ta'ala ya karbi ayyuka kuma Na'am.
Allah ya gafarta mana dukkan musulmi gaba daya gaskiya musamman na bibiyan mu da suka yi a lo- a zamanin da muke eh lokacin da aka karatu gabatar da nan.
karatu gaskiya eh, ne kacewar da suka gani to da yake shi ramadani Eh, ne azumi babu ya yadda zo.
za a yi sai aka yi haƙura Aka ce canza, gaskiya eh.
ba dan ramadani ba ne bai kamata mu kace wannan haka karatun ba haka haka to kaga shi tabbas kuma to ramadani daban yana ne.
ta yana ta da sa- nashi tsari Yau, nashi tsari.
dama ai aikin na jama'a ne Na.
kuma don su ake yi kenan in sun kaga ba ai ba to su tabbatar da dama ce bata samu ba Ƙwarai.
eh domin ana yin abin ne don amfanin jama'a haka to kenan in an kaga ba ai ba to dama ce Allah bai ba su ba Haka.
eh Allah ya taimake mu amiyar bi to alaji sai mu shiga cikin maudu'i mu shiga.
gadangadan Mhm.
maudu'i na siyasa muka ce siyasa tana da nau'o'i Nau'o'i daban-daban na'am nau'uka na siyasa in an ce nau'i ma'ana kala Kala.
kala kala kala daban-daban to nau'ukan siyasa suna da yawa na'am to amma yanzu ya kamata mu taɓo su Mhm.
ko mu taɓo waɗansu daga cikinsu Mm.
yadda za a iya ƙoƙari a ga yadda za a sarrafa tafiyar siyasa domin ita siyasa abu ne wanda ya shafi jagoranci abu ne wanda ya shafi tafiya kuma kamar yadda nake faɗa kuma nake maimaitawa wannan siyasar da ake zance ba ta shafi siyasa ba ce ta ƙasa ita kaɗai a'a siyasa ce wadda tana da alaƙa da jagoranci na ƙasa siyasa ce wadda tana da alaƙa da jagoranci na wata ma'aikata misali wata wani ma'aikata ta wani minista ko kuwa da take da alaƙa da wata ONG in mun ce ONG organization kamar yanzu kenan wuraren da ake kula da taimakon al'umma ko ko siyasa ce wadda ta shafi tafiyar da wato jagoranci na gargajiya ko ko a'a wadda ta shafi tafiyar da makaranta sawa'an makaranta ce ta boko ko ko makaranta ce wagga ta karatun alkur'ani islamiyya da abin da ya kama da haka ko ko sawa'an wadda ta shafi unguwa misali tafiyar da unguwa ko tafiyar da wani ƙauye ko hakimi tun da ko ina ana samun jagoranci to kenan ya kamata a tattaɓo yadda kowanne fanni za ka iya iske wani nau'i na siyasa ya shafi wato dukkan ɓangarorin rayuwa gaba ɗaya wani fanni kuma za ka iske ya shafi wani ɓangare takaitacce na al'umma shi yasa siyasun da za mu yi bayani a kansu yanzu siyasun da za mu yi bayani a kansu yanzu suna da sifa guda biyu akwai a siyasa al'amma siyasa wadda ta shafi kowa da kowa akwai a siyasa alkhasa wadda ta shafi wani bangare ne daga cikin bangare shi yasa kada wani sa tsammani a ya an faɗa dole duka sai ta kasance ta shafi kowa da kowa a'a akwai wadda ta shafi waɗansu mutane ne kawai na wannan shi ne ya kamata mu fahimta Mm.
to alaji na siyasar mu ta farko to wadda za mu ɗauko shi ne abinda suke kira a siyasa a siyasa wato alkharijiya ko mu fara da dakhiliya to ya an ce siyasa dakhiliya na kamar dakhala da larabci shine ya shiga ya shiga ya shiga Na'am.
addakhilu mutumin da ya shigo addakhiliya abinda an ka danganta zuwa ga shigowa Ta.
shine suke kira masdaru sina'i da larabci Na'am.
ma'ana abinda bature yake kira siyasa ta cikin gida to politique intérieure Mhm.
an gane ko Na.
internal uh, affairs kamar politic, uh, politic wato kamar siyasa ce da ta shafi abin da ya shafi me ake yi a cikin gida na musulunci bai jahilci wannan siyasa ba to an gane ko Ya- saboda ya wani fahimce ta.
ya santa ba shi ya aza dokokinta da komi da komi to amma matsalar da mutane suke fama da ita wasu ba su karanta musulunci ba sai suna sa tsammanin ai musulunci bai yi magana eh, an ce ministan cikin gida misali tun da shi ke kula da siyasar Eh.
cikin gida ai musulunci bai bayanin dokokin eh, ministan Ministan cikin cikin gida gida ba.
ba.
Ah, musulunci ya aza dokokin da da nan har kiyama ta tashi duk ministan da za a yi na cikin gida ko a wace ƙasa yake duniya bisa ga waɗanda dokoki zai aiki musulunci ya ko magana ya yi magana kansu kuma ga su za mu faɗa to abubuwa ne guda shidda na'am musulunci ya ce duk gwamnatin da take son ta zauna lafiya duk tsarin da za a yi cikin gida in ana son a zauna lafiya na'am duk ministan cikin gida wanda ya wuce da wanda za a yi yanzu da wanda zai zo gaba sawa a minista ake kiran shi koko wani suna gare shi wanda ba wannan ba to ga abubuwa guda shidda da ya kamata ya kula da su wanne da wanne madalla na farkonsu sai an ka ce hifzu addini to duk al'umma a duniya tana da addini duk al'umma a duniya tana da addini
sawa'un musulunci Addini.
sawa'un ba musulunci ya an ce addini ba dole ba sai musulunci Na ko in fahimta.
tsaya ka je bari To.
bari mu kushe ta dole to ko cikin qur'ani in an ka ce addini wani lokaci ba musulunci aka nuhi ba au saboda ka san a- abin nan Eh, w- mu in muka ce addini nan ga al'ada mutane Eh.
suna ɗauka ai da an ce addini musulunci Mm-mm. ba gaskiya ba a gyara zancen addini a wajen Allah shine musulunci inna dina inda Allahi al-islam na'am kuma shi addinin musulunci tabbas duk annabawan Allah da addinin musulunci suka zo ba wani annabin Allah da ya zo da wani addini daga wajen Allah wanda ba Wanda ba- musulunci ba na'am duk ƙaryar da ake yi a ce a akwai addini kaza wannan duk da yake mana da sabanin ra'ayi ga waɗansu tunda suna iya cewa akwai kiristanci akwai yahudanci amma asalin kiristanci addinin musulunci ne asalin Asalin yahudanci shi.
asalin shi babu ma yahudanci a qur'ani ko ko a cikin attaurar injila musulunci annabi musa zo da shi annabi isa musulunci ya zo da shi mi addalili tun daga annabi nuhu tun daga annabi adamu har zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam duk annabawa da addinin musulunci sun kaso mi ba wanda addalili ya zo da wani addini da wani mi musulunci addalili bari mu faɗi abinda Allah ya ce annabi nuhu Mm.
Allah ya bamu labari a cikin suratu yunus yake cewa Allah ya ce watlu alaihim naba nuhin iz qala liqaumi ya qaumi in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayati Allah Na'am.
fa ala Allah tawakkaltu fa ajmi'u amrakum wa shurakaakum نعم.
ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنذرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين تو أن أمرتني إن كسن شيء لكتكم مسلمين وانغا النبي نوح قوغا مغانا النبي إيسا دا الدين المسلم يسوع الله سبحانه وتعالى يتي فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله نعم.
قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون سنكتي سو مسلمين أشياء النبي إيسى دا الدين المسلم يسوع An- annabawan Allah tun daga annabi Yakubu da 'ya'yan shi addinin musulunci suka yi Allah ya faɗa am kuntum shuhada idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun wa nahnu lahu muslimun addinin musulunci suka zo da shi annabi yusuf addinin musulunci yayi yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin Alright.
annabi sulaiman addinin musulunci yayi balqisu da tazo ta musulunta a wajen shi tace rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin don haka babu annabin da ya zo da wani addini da ba musulunci ba shari'a take bambanta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ingantacce ce annabawa abna'u allat kamar yan uba ne nan bayan nufin yan uwa ba, kamar yana nufin uwa- ah, kamar Uba irin da uba uba, a'a uba.
yana nufin addinin su aqidar su ta Allah ɗaya na wannan ita ta hada su ita a uba wanda ya hada su amma shari'a ko wani an dibi al'umma ta da zamanin shari'a ba shi da Zai- zai- zai mata shari'a.
kenan shari'a ita an matsayin kamar uwa aqida ta Allah ɗaya ne ita ce wa nahnu Uba.
lahu muslimun annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam musulunci yazo da shi qul inni umirtu an akuna awwala man aslam ka ce an umurce ni in zamanto awwala man aslam farkon wanda ya musulunta to nan wani sai ce to kai kajiya annabi an ce shine farkon musulmi kuma an ce wadancan musulmai ne to ya amke haka kuma qur'ani ne eh a dole a Ah, fayyace shine ai.
nan abin da ake son a ce awwala man aslam wato cikin ilimi na usulul fiqh da usulul tafsir akwai abin da ake kira awwaliya mutlaqa da awwaliya muqayyada in an ce awwaliya mutlaqa na farko wanda babu wani gaban shi akwai awwaliya muqayyada na farko amma wanda take da alaka da wani abu for example Da.
in an ka ce wannan shi ya farko a duk duniya to mutlaka ne amma an ka ce wanga shi ya farko a afirka ko ya farko a niger misali Misali.
ko a jiha to wannan muƙayyada ce to kenan inni umirtu an akuna awwala man aslama Eh.
min ummati an umurce ni in zamanto farkon wanda ya musulunta amma a cikin al'ummata domin gaban shi akwai musulmai gaskiya ne shi yasa annabi Musa da ce shi ne farkon masu imani ai ba shi ya farkon masu imani ba Haka.
Allah subhanahu wataala yake cewa walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanak tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin yace shine farkon mu'minai amma yana nufin cikin al'ummar shi cikin nashi al'umma cikin bashi al'umma amma ba yana nufin shi ne farko mu don akwai annabawa Akwai gaba ne annabawa to don gaba.
mu fahimci nassi da kyau na'am to kenan dukkan annabawa da addinin musulunci suka zo annabi ibrahim bai zo da yahudanci ba iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin annabi ibrahim musulmi ne Allah ce ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin eh wadda ka'ida ce dole na don haka a ce akwai addinai da sun kasabko daga sama akwai kiristanci akwai yahudanci akwai musulunci Mm-mm. wannan dubara ce dukkan waɗannan annabawa sunan addinin su musulunci na'am daga baya aka kirkiro wani abu yahudanci daga baya aka kirkiro wani abu eh, kiristanci Kiristanci, aka aka kasa kirkiro kaza, kasa su aka yawa kirkiro kaza.
wannan ita ce hakikanin gaskiya shi ma ya shiga cikin siyasun duniya Mu je mun fahimta akan- a Eh, ya ka ji to, ka san abin yana da alaka ne da Da- wato wata matsala mai muhimmanci a ƙarshe a ƙarshe kahin in shiga saboda ka san wasu ba su son a yi abin ga amma dole ta take sawa wasu su ce to ai Allah ya yi alƙawari cikin Qur'ani cewa waɗanda sun ka bi annabi Isa su ne zai ɗorawa akan kafirai har tashin alƙiyama don Allah ya ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawmil qiyamah zan ɗora waɗanda sun bi ka saman kafin ranar tashi alƙiyama sai su ce to ko addini da kuwa aibu na bogina tunda an ce waɗanda sun bi su almasihu wannan hujja ce suna kawo ta kuma cikin qur'ani kaga musulmin da bai fahimta ba sai ya faɗa cikin rami sai a ce a'a su waye suka bi shi sai Allah subhanahu wataala ya faɗa muna annabi Isa ya bar wasiya to wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad haka yau yace ina muku bishara da annabin da zai zo bayana Ahmad sunan shi ne Ahmad da Muhammad in ya zo ku bi shi wanda duk bai bi shi ba bai bi su almasihu ba ya kamata mu fahimci wannan da kyau domin annabawa duk wanda ya zo da sakon wani na cika sakon sakon wani na da cika gare shi shi ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba a Sai tuno aka kowa ciki.
kenan musulunci kenan da haka in an ka ce addini ko cikin qur'ani ba dole ba sai addinin musulunci amma shi addinin musulunci shine addinin annabawa na'am bari mu bada hujja qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud sai ce lakum dinukum waliyadi mutanen makka addinin ku na gare ku ni kuma nau addini na gare ni to mu Ji Allah.
addinin su a wannan lokaci gumaka suke bauta ma kenan ko cikin qur'ani ka ji an ce addini kaka zo kullum ka fassara ta da addinin musulunci aka nufi kana fada cikin matsala shi yasa Gara ka tsaya Allah ka dinga.
shi yasa an ka ce addinin suna gare su kai ka san shirka ta su kai ai ba addinin musulunci su kai ba Ƙwarai.
to sannan kuma Allah ce kazalika kidna li yusuf Mm.
ma kana li ya'khudha akahu fi dinil malik illa an yasha Allah annabi yusuf bai da idan ya karbi dan uwan shi fi dinil malik a cikin addinin sarki addinin wannan sarki wanda lokaci ba musulunci na ba ko shari'a shi ba ta Shi ma wani musulunci na ba wani addini to ya kamata mu fahimci nassi da kyau in an ka ce a kiyaye addini ana nufin a kiyaye addinai gaba daya kenan ministan cikin gida aikin shi ya tsare ma Mun mutane zo wurin.
addinansu na'am an gane ko To.
abinda ake nuhi da tsare addinai To.
ba shi ne ka a yi wa'azi ba a'a shi wa'azi kowa ya yi wa'azi a ba kowa dama ya kawo hujja ya nuna nashi ne gaskiya ga dalili hiwar abinda ake cewa hiwar tattaunawa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba annabawa duk sun tattauna da kahirai cikin qur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tattauna da wafd najran wato t- masu addinin kristanci wanda suka taso daga ƙasar yaman suka Yaman, zo har suka zo.
madina Haka.
shi addalilin sabkar suratu ali imran Kwarai.
an ka tattauna da su Allah ya yarda a tattauna da kafiri balle ma musulmi mi kake bisa gare shi ga kaza to ni ban yarda da shi ba to a zauna in ta tv ce in ta rediyo ce a zauna Sai a a waro- tattauna kowa shi kawo dalilin shi hujja da dalili kuma ba dole bane sai ka dauka dan Allah bai alƙawarin kowa sai zan musulmi ba in ma ni baka hujjoji baka karba ba to shikenan ka je kai naka in yi nawa lakum dinukum walidi shi yasa kada wato abin da ya kamata mu fahimta shine tsare addinin mutane kada a yarda a zo a ruguza ma mutane wurin addinin su a ce ba su da izinin su yi addini a'a
Nan- domin ba ka iya cilasta mutane sai sun shiga addininka kuma Babu bai tilas.
yiwuwa ana tare cikin ƙasa a ce a fitar da waɗansu mutane su bar ƙasa ina za su shi su ba 'yan ƙasa ne kenan dole dai yanzu kaga minority da majority america da niger muna ɗauki misali to majority a ƙasar america ba musulmai ba ne to minority ne musulmi eh majority a niger musulmi ne to minority ne waɗanda ba musulmi ba Haka.
to yanzu amerika sai ta ce a ita ba ta yarda da waɗannan ba minority kin saboda su musulmi ne su baro mata ƙasarta ba kowa ke.
Niger ta ce yanzu for example ba ta yarda ba da duk wanda ba musulmi ba ya fita ya bar kasar yana yiwa Bai yiwu.
a ba zai yiwa ba amma a kiyaye addinin kowa ma'ana ka a taba haƙƙin kowa amma a yi wa'azi kowa ya bayyana inda kuskuren wani yake yanzu gaskiya tana halinta ɗaya kenan ministan cikin gida in bai tsare addinan mutane ba na'am akwai matsala to An cikin gane ko?
siyasun duniya muke cikin magana.
siyasun duniya na'am siyasa ta cikin gida To.
ta ginu akan a tsare addinin mutane haka shi yasa kuma ka a yarda shi musulunci bai yarda a shiga ba a hita in kana shiga ka shiga in baka shiga kai zaman ka inda ka shiga hadisi na ibn abbas radiyallahu an a cikin sahih bukhari man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addini in dai ya ce ta daga cikin musulunci an kace a kashe shi dan ya zama munafiki munafiki ne kuma mi ad dalili wannan ai to ayon gaba ya nauyi bai yi nauyi ba qur'ani ya hudi to waɗansu mutane sun so su shiga addini da sahi ko farkon farko daga baya su hita Eh.
su nuna addinin musulunci ba gaskiya bane Allah ya hudi ba ni ni faɗa ba wa qala ta'ifatun min ahli alkitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un wata jama'a daga alim ce aminu billazi unzila ala allazina amanu ku yi imani da abinda an kasaba kama masu imani wai musulmi wajhan nahari in za mu fassara sai mu ce huska yini amma suna nufin farko domin fuska ita ce farko haka wakfuru akhirahu amma in marice ya kai karshe ko kafirci at-tafsiru bil muqabala nan na za ka gane abinda ake nufi da wajha al-awwal domin an ce akhirahu to ku kafirce karshen yini la'allahum yarji'una dan wawaye daga cikin musulmi ko waɗanda ba su su gane musulunci ba su ce Shikenan.
kai mutanen gama ilimta ne sun shiga addinin nan Kuma sun sai gane mutum- akwai banna sun hito kenan eh, banna a cikin shi musulunci ce bai da wannan ba shi yasa in ake- ka shiga ka shiga Yawwa.
kuma ba cilisarwa shi yasa taba addinin mutane ba zai taba sawa wata ƙasa ta zauna lafiya ba yau kana gani in an kai wata karikaci ko an kace za a kona qur'ani ko za a yi kaza sai abu ya zama sai tashi bala'i ya taso kenan duk minister na interior in yana da hankali kasashen da an kace za a yi wannan abin bala'in da suka gani sun yi mu jami'an tsaro sun yi mu kayan aiki sun yi mu tsanin yadda tsaro su amma abin musu kai musu amma iya kare shi ba- ba su kai iya- tsaye.
su da kansu in bila'in ya taso kaga ta kansu taso kai balle inda babu wannan Ina ya kamata addini ya kamata ne?
a tsara addinin mutane to wanda duk zai zama barazana ga addinin mutane ya taba addinin mutane ka a yarda da shi cikin kasa ko dan wana ko wane ne shi in ba dan kasa bane ya bar kasan mutane in ma ba ku iya kama shi tunda su su su ya kare mu amma ya bar mu da kasan mu ko kuma Kai ya in taba dan addinin.
kasa ne a daure shi ko kuma ya bar kasa baka da yancin ka zo ka saka takura ma addinin mutane ya ra'ayi abinda nake ganin kima tai a rayuwa ta ina ibada raina saboda shi ka taba shi ka zama lahiya bai faiwa abu na biyu to hifzun nafsi ministan cikin gida aikin shi a siyasar dakhiliya shine ya tsari annafs rayukan mutane wannan magana duk tana fitowa na jikin tsari na tsari na addini.
siyasa ta Gaskiya cikin sun gida duniya kuma wanda ake a ganin tsare rayukan karatu na mutane musulunci ya bar madalla yawwa musulunci ya ce a tsare rayukan mutane To.
musulunci bai yarda ka taba rayuwar kowa ba bai raba wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq Allah ce ka a kashe rai amma sai da haƙi wani haƙi in mutum ya kashe mutum kashe shi za a yi da gangan haƙƙi ne domin rai bai fi rai ba Kwarai, tudun amma mutum bai bai ka komi ba bai taba kayanka ba bai ko taba kayanka mutum yayi ko wani Baka da haƙƙin kai incin dai ci ka kai.
kai baka da izinin ka mai hukunci a kama shi a yi mishi hukunci to su ko masu hukuncin ka su yi sakaci su yi hukuncin don a zama na lafiya in ba a tsare rayuwar mutum ba to ana cikin matsala wannan shine yau abin da ya kawo mu cikin halin da muke ciki Na- mutum na idda in shi musulmi ne ya zo iske ana sallar asuba ya ɗauki bindiga ya buɗa mutane wuta ya ce addinin musulunci ka diba sallar asuba hawa ko cikin masu imani musulmi Mai ba sallar asuba.
ba hatun mutum na hawa ga samu har cikin mallamai wani sai ka iske sallar su ba hawa tana ba Ka shi waya tankaɗe sallah asuba to da- kai ka cikin garin iske nan.
mutane na sallah ka Ba buɗa musu wala.
wuta kuma ka ce Allahu akbar kuma ka ba su dim kaga Allah ya ce a kiraye rayukan mutane To.
in ministan cikin gida aikin shi shi yi kokari shiga an tsare rayukan mutane ba a taɓa kowa
biyu kenan to kuma wannan aiki ba nasu bane su kadai jami'an tsaro na ciki yan ƙasa na ciki domin sai an ba jami'an tsaro haɗin kai suka iya yin aiki yana daga cikin abin da ba ma so ka san kowa na son ɗauki responsibility ya ɗora bori amma shi bai son ya ɗauka Ehe. Mu ma ya lokacin da kamata.
wani ya yi ɓanna wanda ya kashe mutum an san shi in an ka zo nema na ɗan wani na Gashi nan.
a bada shi ka a yarda ya gudu ka a ɓoye shi ɓoye maɓannaci ƙaruwar ɓanna ne cikin al'umma ɓoye maɓannaci dole na Na gane.
to kaga wannan hukunci shi Ya ne zama abin da shari'a virus suke- kenan.
ya zama virus yanzu hatta da irin shari'a ga aka cewa in mutum ya kashe mutum a kashe ai ta yi tsanani ta yi tsanani gidan wa ba Allah ne ƙarhi ne ƙarhi ne ma abba mu da alaji Ba Allah ne yanzu ya a america idan mutum ya kashe mutum kashe shi za a yi America to ba.
kware ko to su ba a yi tace a ce musu su bari China in ka yi wata banna kashe ka za a yi da ka ci wasu dolar ko dubu biyar na ko shugaban kasa kace an ce a kashe ka musamman abin dan da ya da shafi ka ci na dolar ƙasa.
dubu biyar kashe ka na za a yi to Dolar su ba a dubu ce biyar.
musu musu isa ba dolar rubu dolar dubu biyar da ka ci su lahira sunanka lahira China.
mastago dole amma na a ina kai ko alaji nan wajajen mu ai abin Mil- ganima ta miliyar.
Gana- ganima ai in ka hudi ba ka bata bakin ka na bari kana fahimta ta To.
to kenan kana ji na alaji na lalle sai ka laga ta bari ministan cikin gida ko siyasar cikin gida yadda musulunci yace a tayyata shine a tsare rayukan mutane kowa ya raru irin yadda yake so bisa ga tsarin da yake so addinin ka zaka kira mutum ne da da'awa ka bashi hujja in ya yarda ya karba in bai yarda ba sai ya ga addinin da shike har da annabawa ba su iya shirin da kowa sai Allah Allah ne ke ishirin da wanda ke so ko kai kai fatan abin da kake bisa gare shi na addinin musulunci ka tabbata kan shi don bila'o'in duniya da tashin hankalin duniya in baka yi anniya ba sai sai sauya sai soya mutum kan ma ka rudu don baka san wanda zaka karewa ba wannan ke abu na biyu kenan to da musulunci ya ce a tsare rayuwa sai abu na uku to sai musulunci ya ce to hifzul mal a tsare dukiyoyin mutane dukiyar al'umma da dukiyar mutane in ana son kasa ta zama na lahiya siyasa cikin gida ta tafi da kyau shine kada wani ya taba dukiya da sunan shi ya ga dama dukiyar nan Allah ya bata daraja Allah ya azata a kowane zamani ya ce to a kiyaye ta kada dukiya ta hita ba tare da dalili ba dukiyar ƙasa To, ta mutane ta mutane to yanzu alhaji sai al'amari zan gashi inda ya zama na farko Allah ya albarkace mu da dukiya mai yawa amma muna da makiyan da sun kiwaye mu suke tsatsar dukiyar su babu abin da sun kaga dama kaga wannan matsala ce yanzu sai a zo a ɗebo arziki cikin ƙasa sai a ce to ku kuna da kashi goma Mu kuma wata na ƙasa tana da tana da tamanin tana da a'a ku goma na gare ku kuɗin eh shi ne su ko can suna da 80 zancin da na faɗi kenan kashin dankali wanga ya wuce na dankali to alaji sannan kuma ɗan abin da ya saura sai waɗansu mutane su ɗaukan ma kansu shi wannan kashi goma cikin kashi goma sai su sha tara in ba a yi adaba sai su bar guda sai a ce a raba ma mutane to kaga ba yadda za a yi irin wagga tahiya tana tahiya al'ummomi suna karuwa arziki ana da bukatuwa zuwa gare shi mutane na tasowa mutane na taso matasa na tasowa ana kallo irin wagga banna tana tahiya dole a yi tsaye a ga yadda za A a tsaye yi da wanda wannan.
duk zai jagoranci ya tsaya ya ga cewa ya gina al'umma shi ba ya gina kanshi ba saboda wannan bala'i in ya taso na matasa wallahi babu wanda ya itare shi alaga ta malam ma'ana eh, eh, idan kana jagoranci ba kan kake gina a ina in kaga ka gina kanka ka bata kasakka in kaga ka gina kasakka to kai ko ka sha wahala wannan ka'ida ce shine ta- tsari na sai ka musulunci karanta duk al'ummomin da sun ka gina kasashen su a duniya ya suka yi amin nafsan karan sank dizium germon del ta ƙari yakin duniya na biyu To.
akwai ƙasashe guda biyu waɗanda sai da sun ka koma a zero ƙasa ta farko ita ce ƙasar alman ƙasa ta biyu ita ce ƙasar japan wadda an ka halba ma makamin nukiliya hiroshima da nagasaki sai da sun ka koma a zero amma da sun ka tashi yau su ne ƙasashen da sun kai koɗanmi ƙasashe iya ƙere-ƙere a duniya babu ƙasar da ta Waɗannan kai ƙasashen.
japan da alman wannan wajibi na ga mercedes nan ga toyota nan ga komi muna hawa muna hawa muna jin daɗi in sun kashe Har da ke su kawo boris muna ake yi in da sun ita.
kashe ke su kawo muna saboda mahiyawancin mu duk eh, turist na muka hawa a dama mu ka san To, Alhaji.
dan balijiki to alaji kuma a ce sabuwa a ce akai sabuwa ta da an kunna sai a ce baka jin Sabuwa.
kukanta ai sabuwa ta ba turi bai hauta ba.
Sannan kuma ya- motar da ta ran shara turi in Ba an ma kama in bukatar an ta.
kama mutum da ita sai ya biya kuɗi masu yawa na zaman ta shi yasa shi ta kuɗi shi huddo ta Ta Ka- Turai.
ka cewa wai wai wai sabon mota ta ka san ɗan Command- Af- command ne.
ka san dan Afirka Command.
karambani gare shi sai ya zo ya siyo ƙosho da nan garan marshe ya zaka yi wanke ya ce wai duniya mai babu irin wanga wando sabo na kai da baka san yallo tsohon wando dan luwaɗi na da ture ba ka ka saka to kana takama kana ganin ka haikuwa duk duniya sakarci kawai alaga ta malam Eh.
muna magana ne akan a- akan abubuwa guda shida to mun zo kan tsare dukiya tsare dukiya tsare dukiya mu- wannan wajen tsare dukiya ya ne za mu yi mu tsare dukiya Na.
dukiya ana tsare ta ne ta fuskar shine cewa ni ba zan taba ba kuma ba zan bari mai taba shi taba in kuma ni kama wanda ya taba kuma zan yi mai hukunci kuma zan kwace ki abin nan in maido shi inda ya cancanta shine siyasa ta cikin gida yadda kasashe da na lahiya amma matukar arzikin kasa ana tsace shi babu kamfunna babu aiki ga matasa waɗanda kasashen bange da za a isu na lahiya ba ku daina ba ba ku wahala matashi in ya samu aiki ina ruwa ne da fitina amma mutum na zamane bai da yau bai da gobe bai da jibi bai da gata sai wani ya bashi yan kuɗi ya bashi makamaci je ka kashe wani ni da yana shi aikata mu daina yaudarar kanmu waɗanda abubuwa ne waɗanda an san su shi wannan da ya baka bindiga ya ce ka je ka kunna ba ƙasar kota shi sha- shi shi da adda bindiga ya kunna ba ƙasar su wuta bai kunna a to kai kai ne a shugaban wawaye bai kunna to in an tsare dukiya alaji to shi ne cewa to lokacin nan ƙasa za ta haɓaka don ɗan adam Allah ya sanya rayuwa Allah ce wal- wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman ko qiyaman qira'ata wato imamu Nafi' da Ibn Amir qiyaman wai Allah ya ce rayuwa dukiya ita ce kashin sanadiyyar gudanar al'amurra kenan in babu ta dole ku shiga cikin wahala shi yasa sai ku ta cin bashi na ƙarya bayan an tsaci arzikin sai a ciwo bashi bashin da za a biya shekara hamsin da arzikin ƙasashe mutum yana adawa ya shekara talatin yana amso arziki daga kamfanin turawa in yi wai ya ci mulki wai zai biya turawa da duke 'yan ƙasa wannan masifa har ina ɗan afirka ko musulunci bai yarda da haka ina musulunci da duke taka ce taka ce da zaka cewa in kai tawaye kuɗin da an ka baka na makamman da ka saye da yadda ka biya waɗanda sun kai yaƙi bayan ka daga bayan ka samu mulki ka biya ta gidan ku ce ko ko a'a kai dan siyasa ne kana adawa ka rinka amsu kuɗi ga turawa kana eh, ana eh, abin ga naka eh, finansan ka in ka ci mulki ka biya kamfanin turawa da arzikin kasa naka na naka na Abin da balle balle Allah- za abin ka da ba da Allah- amsa ranar tashin alkiyama kuma babu abin da za ku zama ran tashin kiyama eh ranar tashin alkiyama sai an biya wanga arzikin to ba naka na ba shi ya samu yi to ai matsalar can babu abin biya Eh, a akwai abin biya akwai abin biya Mutum ne.
ladan mutum za a dauka a biya sauran mutane in kuma lada ta kare a ɗebo zunubin su a kwatsa ma mutum a yi wutar jahannama da shi wani abu da yanzu wace riba mutum zai samu mutum da ya rayu duniya yana jin daɗi kuma zai faɗa wuta a'a riba tun da nan duniya ai bai zama lahiya Allah bai alƙawarin wanda sun kai zalunci ya zama lahiya ba ka taɓa ganin wanda ya zalunci ya gama lahiya tun da nan duniya itilar ya gama lahiya ko vokasa ya gama lahiya ko mabutu ya gama lahiya faɗa min ɗan ta'addar da ya gama lahiya a duniya ce ma an kai Allah zai Ba a baka gama kaza.
lafiya.
dan nan duniya sai ka yi rashin lahiya kana faransa kana dubai kana ina kana ina kuma iyalinka su tarwace ba albarka matarka ta tarwace ba albarka tsarin ka shi tarwace ba albarka Allah ya tado waɗansu matasa 'yan tashin hankali su tunkare ka ayi wuta duk abin da ka tara shi waci sannan kuma ka mutu ka koma wajen Allah mi Allah Allah dai ce saukinta dai da mugun rawa dai ƙara ƙin tashi a rishi yawa to in an kiyaye Eh.
dukiya na'am ka'ida ta uku Yanzu mu je na sai musulunci ya ce to hifzul aql na'am siyasa ta cikin gida in ana son kasa ta zama da lahiya a kiyaye hankulan mutane na hudu kenan hankula kada a yarda abinda zai taba hankulan mutane a kawo shi cikin kasa kada a duk yarda abin da zai cakula kwakwalen a mutane kyashi don mi don dan ka sa adam akwai abin da hankali bai dauka duk daga asabar.
kotu ta duniya tana ma dan adam shari'a na in shi na da hankali Au. To, jujun da duk yemin mahaukaci shari'a shi kan shi ya haukaci alƙalin kotu wani mutum alƙalin kotu don wasu musan Eh, eh, jujuwa eh, eh.
ko ba haka ba Aha.
hankali shine Allah ya bari ga ɗan adam in an kai ma wa'azi in baka karɓa ba shi maka shari'a a kiyama yace kana ba amma in mahaukaci mutum ya tashi hayyan mutu mahaukaci shari'a ta wani isimin shari'a tunda in kai mai wa'azi ma bai samu abin da kace ba to Ka- a kawo abin da zai ina bai taɓa- cakula to yanzu to sai an ka ɗauko ƙwaya an ka bari ta shigo cikin ƙasa kuma ba ƙwaya ɗaya ba hatta da kafafen yaɗa labarai masu yaɗa fina-finan da ke buga hankulan matasa ya kamata a yi hattara da su kada a yarda mutum ya ɗauko wata virus wadda za ta ɓata hankalin matasa ta kawo tashin hankali cikin ƙasa a bar shi ya ci gaba da aiki da kuma da ɗauko sunan wasu shina biyan batutuwa.
patanti da sunan shina kaza Mm-mm.
da ɗauko su batutuwa na wasu ƙasashe ka zo ka ce ka cusa ma 'yan ƙasar ka ci cilas to alaji in ba kowace kasa da nata tsari da nata tunani da nata addini da nata mutane Na'am.
ya za a yi ka zo ka ɗauko wani abu na fitina ka zo ka kama mutane shi a kiyaye hankulan ƙasa ko mutane wani abu mutum shi bai ganin kamar fitina ne a- sannan kuma a'a fitina ne ga ɗan da yawan su son raina alaji da yawan su son raina sun san abin ba mai kyau na ba ai in abu na da kyau daga wani kake gane daga na gaba ake gane zurfin ruwa waɗanda sun ka jarraba waɗansu abubuwa a ƙasashen su sun ci nasara to kiyaye hankulan matasa musamman kuma yanzu aikin mallamai ne sai an tashi tsaye kuma mallamai ina magana ba duk malami ba malamin da shi addini ya sha mai kai da Allah da al'umma ba ma ba ba ko ne irin malami ba sannan ba duk mutumin daga shiga gidan radio ko gidan tele an malami ba dole sai mun fahimci haka ko duk wanda ga wa'azi a'a waɗansu Ah.
maciya ce suke nema wasu maciya ce wasu da kenan, ba an wasu auna an siyasa san ce, babu wasu kaza.
karatun wani Ba an ai san karatu ba.
wani an san biyan bukatar da yake nema bayan wa'azin shi ba Allah ya nuha da wa'azin shi ba akwai bukata ta duniya da yake so ya cimma Allah ya san kowa
kenan a nan a yi tankaɗe da rere dole dole sai aitan kaɗai da daidai in kuma an ce a to ai yanzu an shigo tsarin demokrasi ba a yi hana kowa to mallamai na Allah su shiga gidan rediyo su faɗi gaskiya wanda adda rabon ganewa zai ganewa
kenan kan na Allah su yi shiru su bar waɗanda ina da an yi haka na ai Allah zai tsine ma kowa lu'inal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawud wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu ba ruwan Allah ai Allah ya ce sai ya tsine in dai ba wa'azi tsine muku zai yi kuma babu albarka shi yasa hana wa'azi ba karamin bala'i bane amma ya zamanto wanda za a ce ma a hana ma an san shi mutum ne wanda ko dai bai yi karatu ba ko ko mallami Yana na da wanda shi hankali.
duniya ce shi ke Ya sa nema gaba.
to wannan ko kama shi an kai Allah bai kama ku da komi amma duk wanda zai hito shi hudu gaskiya tsakanin shi da Allah kuka ce a bari wallahi ko Allah ya samu ku ido kawai kuna abin da kuka yi bala'in da zai zo muku saboda in babu mallamai masu hudin gaskiya ta Allah wallahi al'umma gurbacewa za ta yi babu inda za a samu nagari sai da wa'azi na mutane suke gane inda gaskiya ta zo kwaɗi in haɗi kawo dalilin ka in kawo nau a gane inda gaskiya take musamman abu ana to ce- kiyaye hankali shine ya shahi kaga kwaya ka a yarda duk abin da zai bugar da hankali ya shigo yau babban abin da ya fi karfin kasar jamaica ya fi karfin kasar mexico ya fi karsan karfin kasar italy shine yau kwaya da cocaine yau in ba 'yan kwaya so ka son ka ba italy ka yi kaɗan ka zai shugaban ƙasa in ba fina-finan batsa kake sai suwa ba kana da kamfunan da ake yin fina-finan batsa a itali kayi kaɗan ka zan shugaban ƙasa saboda sun yi yawa kuma suke da arzikin ba su yar duk wanda ma ya hau in ba su bane kashe shi za su yi mexico akwai inda gwamnati ba ta da iko jamaica akwai inda gwamnati ba ta da iko yan kwaya sun cika ƙasa ina za ku yi da su sun yi ku ƙarhi matasa na ƙarhin damtse dai in ma ba su sha kwaya ba sun yi ku ƙarhi ina Kenan- da sun sha kwaya kenan to ana zuwa ake sako ba sai an dawo To, ba.
ai ya kamata mu fahimta. Yau Colombia gwamnati ta kasa da za ta yi da 'yan kwaya. Sai ka iske dan kwaya guda kayan aka bushe an kashe jami'an tsaro dubu.
saboda shi shi kadai abin da abba Yau alaji da kwaya ka cuda mutane. Kuma ko rasa to an kace za a kama mai gida ne sai shi hito da bindiga. Fafam fafam fafam fam sun iya. Sai dai ai mutuwar kasko. Kuma kwaya suka sha su ba ruwansu da mutuwa kai kai daga tsoron mutuwa.
abu na hu- abu To, na biyar ya kamata mu fahimci wannan da kyau nan kula da hankalin matasa gwargwadon iko. Ba mu cewa mutum zai iya yin iko 100 bisa 100 amma kai iya gwargwadon halinka. Kada a ɗauki 'yan kwaya a watsa mana cikin jami'an tsaro su rinka barin kwaya tana shigowa. Don su da sun ma samu wannan kaga sun samu dama. Da in eh, eh, kwaya za ta shigowa tana samun matsala yanzu ko su da kansu na da an ba su a- ba su taso da za su sha a daddan musu su ma su bari kwayar ta shigo. Dan nan sai a rasa gabas a rasa yamma kowa shi rikici.
abu na biyar abu na biyar sai hifzu annasab shari'a ta musulunci ta ce a tsare dangantakan mutane zina ba ta kawo alheri cikin al'umma a matsayinmu na musulmi ta an gane ko sannan yau kasashen da suka cewa sun ci gaba sun bari mace ta yi namiji uku ko hudu yanzu kaji kasar afirka du da za a bari mace ta yi namiji uku ko eh, namiji hudu ko mazan da ta ga dama babu aure kenan kamar ta koma namiji A, maimakon ina- da namiji na ga ran mutum a wai kai in kana so dama namiji shi can ko ne wai ga dama ita ma can ta yi Can.
ta ga dama ta zo in ta kwana nan wurin ka in ta so shi To.
ta je can wurin eh, wani in ta kwana wurin shi yawwa eh yawwa gyara min ma ta zo in ta kwana wurin shi na to alaji ina ina zance a kiyaye kada a bar waɗansu suna lalata da 'ya'yan mutane don suna da babban matsayi suna cewa a ka a ƙara arme arme ya yi wuya cikin al'umma shi ko 'yan mata suka ɗauka sha shida sha takwas ita suna lalata da su an ɗoki gida wanda an ɓoye shi babu wanda ya san akwai wannan gidan daga mai gadi shi kenan shi kan shi mai gadi Ɗauki gida bitu ko an fibila ƙera bai gida.
san wanda ya shiga bai san wanda ya taɓa sai dai in wata ya biya shi kuna lalata a ce ai lalata da 'ya'yan ƙa- ƙananan yara sha shida sha bakwai sha hudu ana lalata da su mutumin ya tsoho bai son komi ka san mace in ta tsoho ko namiji in yi tsohuwa bai son komi sai ƙananan mata sai ka iske yanzu mutum don yana da kuɗi ko don yana shi- da babban matsayi sai ya zo ya rinka lalata da ƙananan mata saboda shi samu shi- shi shi mai dujinin shi shi mai doji ita ko tsohuwa yanzu ta riga ta samu babban matsayi mijinta ya tsoho bai unhwanin komi sai ta samu ƴan matasa wanga Ta tsoho tsoho ta jini.
ɗauki otal ɗaki otal ita gabi a shekara guda ko ta ɗauki gidanta ta yi ta dinka ɗaukar yara tana ba su kuɗi suna lalata da ita su ko suna can suna biya ma ƴan matan su biyan bukata tun da su talakawa ne wagga lalata ina zamu da ita ina na zamu da ita kuma mutum shi lalata da matan mutane ko ɗayan mutane in shi na da ƙarfi a ce shi doka ba ta hawa ne da wani dalili da wani dalili wannan bai sa duniya ta zama lafiya siyasa abu na shidda cikin Na.
siyasa ta gida ta musulunci ya ce musulunci ya ce a kiyaye mutuncin mutane mutunci mutunci mutuncin mutane ba abin tabawa ba ne don ina da saɓani da kai musulunci in ka ɗauki ƙur'ani tun daga bakar hannace babu inda zagi yake cikin alƙur'ani kai cikin hadisai babu ji zagi irin wanga da ake gamba ma Ai, na alaji da haka da malamai da 'yan siyasa Eh.
da wasu neman matsayi da Allah musamman kuma waɗanda bakan biyun kudin da ka zara zage-zage musamman biyun da ka san ko zara.
menene matsala din in ina da duk qur'ani shina da wani usulubi akwai wata magana da wani malami ya kawo ban s- samun lokacin da zan bayyana ta sosai amma da abin da ke son in ci shi qur'ani kullum in ka ji shina magana shina cewa aiki aiki kaga qur'ani ba ruwa ne da sunan mutane mutanen da qur'ani ya kwade su yan kadan na ciki kaɗan yan kadan ne an gane ko But, eh, abu lahabin ma dan ya tabbata dan wuta ne tabbas ya da abu lahabin eh aka kawo shi ka fahimta amma eh, qur'ani zai tsaya shi mm wanda ya kaza ba Kaza ne.
daidai bane wanda ya kaza daidai ne
amma ba ka ɗauka wannan aya ka buga ta da sunan wani mutum wannan ai siyasa ka- a ja maka aya Ka guda ce wane ka yi kaza.
minti talatin kana zagin mutane sai ka saddake don ɗai ba ka iya zagin mutane gidan radio ko tele amma sai ka laɓe da ƙur'ani da hadisi a jama aya kai ko ka biya bukatar ka za ka hozo gaban Allah ƙur'ani sai ce wanda ya yi kaza kaji Allah ya ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna innal ladhina kafaru waɗanda sun ka kafirci kaga Allah bai ce wani ko wani ba والذين يرمون المحصنات نعم.
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نعم.
waɗanda suke jifan matan da ba su yi zina ba su ce sun yi zina to fajil duhum samani na jalda ai musu bulala tamanin don a kare mutunci wani ka san mutane suna da wani abu duk mai son a kawo gyara cikin al'umma mutum na gari shine ake bibiyar kuskuren shi inda kana so ka marmakon a gyara ko a ci yi gaba.
malalatattu wa'azi su gyaru a'a bari a samu karamin kuskure da mutum na gari a yaɗa don kowa shi lalace
tunda kai kana son a ci gaba ko ko a gyara Kwarai da gaske.
to kokarin ake yanzu Eh, ai maka yanzu yanzu a- a kuskure sassa a yanzu yanka.
dibo mutane na nan na zina suna luwaɗi suna shan giya ba wanda ya ce wani abu amma Amma da ka yanzu yanzu haito- wani mallami ya ɗauki dala arba'in ya ba wata yarinya sadaka mai bara sai a ce kai wani mallami ya ba wata mace sadaka dala arba'in budurwa ta yalla son tana shi kai da ƙasa akwai wani abu wannan lissafi eh wai yanzu shi nan ɗaya na aka so dai a ji a yi Nan ɗaya aka so dai a ji dai ya yi wani abu.
a holi to in babu mutunci cikin al'umma lamari bai kyau ya kamata a mutunta mutane ya kamata wannan zancen kungiyar kare haƙƙin ɗan adam kowa shi ya zagi wani abu mm kakka ce sai ka zagi mutane kabo kaza an yi shi rana kaza lokaci kaza kuskure na abu kaza shi juju shi na za a kai mai mutum Ga a ce hujja.
mai wane ya aikata kaza ya bincika ya mai hukunci da hujja shikenan amma ka damu da cewa sai ka kira sunan wani sai ka kira waye sa ka zana sunan mutane da ambaton aikin da suka ma'ana aikata tsarin musulunci to ne kai kama sunan kai mutum kai ka ma sa- kai ma a zo a dauko lista a hodi abinda ka aikata kai ma a hodi sunanka a zage ka ko a zage jihar ka ko garin ku ko kabilar ka ba ruwan mutane da kabilar ka ba ruwan mutane da jihar ka ba ruwan mutane da yaren da kake magana da shi ba ruwan mutane da da gidan da ka hito da famin da ka hito mi ka aikata ai maka kunci da shi ba shi ake nuni in ka yi alheri kai mutum ne na gari ba ruwanmu da yarenka da kabilarka da gidan da ka hito da jihar da ka hito da kasar da ka hito in ba kai mai kyau ba ba ruwanmu da yarenka ba ruwanmu da jiharka ba ruwanmu da kabilarka ba ruwanmu da faminka ba ruwanmu da launinka dogo kake gajere ba abin da shamu da kai da wannan in ta kalamu aiki kalamu wahid an ka yi aiki mai kyau kai na gari na ba kai aiki mai kyau ba kai ba na gari na ba mun kare da wannan tsari kenan ba adibin dan kana to kaji abin da musulunci ya ce ko waɗanmi waɗanga musulunci ya ce a tsare su shi yasa ka gama musulunci ya zo ce wanda bai ba a tsare hankalin mutane ba in mutum ya taba ya sha giya ai mai bulala 40 sai an ka to ha dan mi mutum liberté ai ya kamata mutum shi abin da akai zina ai mutum shi abin da shi kai to zina Allah ya ce cututtuka na nan kuma giya da an Liberté.
kai ka ce in mutum ya sha giya ka ai mai hukuncin komi tun da kai dan boko na turawa sun halatta ma shan giya amma ka ce wanda ya sha daga a kama shi to ita giya mi ta kai tana bugar da hankali ita ko daga mi ta kai tana bugar da hankali amma saboda kai kana sha ɗiyan kana sha illa hamma ta kana sha shi yasa kace nan ka ai hukunci saboda kuma masu gidajen ka na turai suna sun ka kirkiro su suke samun kuɗaɗe shi Ita ba ta yasa da shi yasa illa.
prim- premier minister na Belgique Eh.
da zai turo missionaire Eh.
waɗannan masu wa'azi eh sai ya ce musu to ku diba mu mun turo ku ku yi wa'azi ku gyara addinin ku to amma kar ku taɓa siyasan mu kar ku taɓa tattalin arzikin mu in kun ka zo ku haramta duk giyar da akwai afirka ku ce burkutu haramta misali inda aka shan burkutu ko cappalo na irin Amma burkina wagga.
amma ta mu kar ku ce ho haramtawa
kai jama'a shida nan sama internet su shiga su gani wasiyar da shugaban premier minister na belgium ya yi ma ya yi ma ba gaba ni na na faɗi ba to kaga waɗanga abubuwa guda shidda in dai an kiyaye dai su an kiyaye su to su ne abin da zai sa war siyasa cikin sai gida muka yi ƙasa ta magana ana zamana amfani da lahiya kowane minista da wanda ya wuce da wanda akwai yanzu da wanda zai zo gaba duka wannan siyasa ce kamata su yi aiki da ita shi. na'am
an gane ko Aha, mhm.
sai mu je gaba siyasa ta waje tunda lokaci ya fara mun halin shi siyasa ta waje ta waje ta waje a shi gurgushi Madalla.
an ce mana minti biyar ne eh, gare mu.
to exterior kenan Eh, ita ko tunda ta an cikin an gina mutane ta musulunci ya faɗi inda ku gina siyasar ku ta waje sai kun samu abu biyu cikin gida menene na farko ya zamanto an haɗa kan ƙasa mutane sun yarda ƙasar nan tasu ta kuma ba a zalunce su ba su mutanen da suke ciki yawwa domin in addinin mutane ɗaya haɗa kansu bai da wuya in addinin su ba ɗaya ba to kowa a bashi haƙƙin shi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama da Yahudawa da mushrikan Larabawa a Madina an kai wasiƙa ta alƙawari duk abin da zai taɓa Madina ya taɓa kowa don in garin ya wace kowa tashi eh zai tun da gari amma in an ka kare garin sai kowa hatsa shi addinin shi
abin da zai taba ƙasa haka na biyu na ku yi shirin in an kama ku hari ku kare kasashen ku Allah ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwa ku yi tattali shi yasa wani malami yake cewa shi abin da gaba shi mamaki musulunci ya ce duk ikon da Allah ya ba ku don Allah na ba da umarni ku ta ku yi ilimi ku yi bincike ku yi makamman da za ku kare kasashen ku ku yi duk yadda za ku yi amma sai musulmi sun ka tai sun kai kwana shi ko cikin addinin kiristanci sai an ka ce in an ka tafka mamari ta dama to ka ba da mikin ka na hauni a tafka mamari to amma yau cikin kasashen musulmi waɗanda gwada an ka ce su shirya Shi ba addinin babu- kiristanci haka ya ce.
haka ya ce ai sun To, sani in na- ƙarya rika ihwa masu abin gama waɗanda sun san bibir suna Kun saurari sani.
kana ji Eh!
ya ce to abin mamaki waɗanda an kace su tasu su yi tattali kuma su haɗa kansu wa ta su mu bi hablillah a tsaya akan tauhidi na Allah kuma wala tanaza'u kar ai jayayya sai makiyar samu wurin shiga an fahimce ni yau sai ga kasashen gada an kace su tashi su nemi ilimi su yi kere-kere don Allah ce ai tattalin duk ikon da Allah ya baku Shi Allah ya sai ga musulmi sun yi kwana duk da allura ba su yi yanzu Sai dai a yi wani- cikin addinin da anka ce an ka tamka mamari nan tam sai ka bada wagga huska a baka tam yau duk waɗanda ƙasashe suna adda mugga muggan makamai na nukiliya Haka musulmi suna da yanzu amurka ƙasa ce ta kiristoci sun yi yawa makamin nukiliya gare ta rasha duk da ke yan communist ne wasu suna cewa babu allah suna kiristanci makamin nukiliya gare su ingila yan angalikan ne makamin sun yi yawa nukiliya gare ta China.
Eh, Eh, faransa 'yan katolik ne ko 'yan wace ne mazhaba ta kiristanci makamin nukiliya gare ta China wasu na cewa babu Allah kaza kaza makamin nukiliya gare su amma musulmi kasashen musulmi kaf da an kace su tashi tsaye sai sun kai kwana waɗanda kuma daga cewa "Ai, an kamare ka nan in ka kama da goska amare ka kuma sai ga su da makamin nukiliya kuku kuna to ina zancen mare ina zancen zaman lahiya
Wala.
to musulunci ya ce in za a gina siyasa ta waje Ta waje.
a samu haɗin kai na ƙasa kada a yi abin da zai ruguza kowa a ba kowa hakin shi na biyu kada a yi jayayya na uku kuma a yi tattale a shirya yadda duk in wani kawo maki ya kawo hari a tsari sannan musulunci ce in za a kulla alkawali a cika alkawali Bayan fa'atimmu alkawali.
ilaihim Shi.
ahdahum ila muddatihim in kun ka kulla alkawali yarjejeniya da ku da wata kasa to ku cika musu alkawali in kun ka ga za su warware alkawali sai ku warware alkawali wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fambiz ilaihim ala sawa sannan idan kun kulla alkawali da wata kasa mutun yayi banna da kasa ku ta wajen su to sai dai su kamo muku shi amma kawo kada mu.
ku ce za ku je can ku kashe shi illa alladhina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasiyat suduruhum an yuqatilukum aw yuqatilu qaumahum musulunci yayi bayanin yadda za a siyasa ta waje To.
ba wai wani abu na ba wanda za a zakko a ce a'a musulunci bai zancen siyasa ta waje waye gaya maka kulla alkawali da wata kasa yaki da wata kasa in ta kawo muna hari sannan kuma kada mu yarda mu kulla alkawali da wata kasa azzaluma don ta yaki wata kasa duk musulunci ya ce ka ai zalunci Yanzu- wane ne ya ce musulunci bai magana siyasa ta kasar waje ba yanzu dakata alagatu mala eh Allah ya sa muna da rai sati na sama To.
nan za mu dora to kenan Kenan.
sai a yi matashiya da siyasa siyasa da siyasa ta ta- ta- waje ta waje, Yawwa, dan nan sai a kuma ci sai- gaba. sai a ci gaba sai ila masha Allah yawwa wasu kalmomin sauraron mu za mu gangare saboda na ga injiniya ya yi ta leƙuwa na ca lokaci ya yi halin samu ya haƙuri To, ba laifi.
wasu kalmomin sauraron mu walakila kun ji tattauna mu da malami kuma Haka, kun ji almajirin yadda malamai.
bayanai suka fito na ɓangaren siyasun duniya yadda duniyar gaba ɗaya ga yadda ake Juya ake ta.
juya ta walakila za mu kai ga inda wannan mucciyar take a kwarai ta ko, juyin ta Allah yadda ya za ka saka ganewa alaji kai Ta yadda za ka dai ganewa.
za mu tafi Yawwa, duka in yawwa, Allah ya so yawwa.
gwargwadon iko mu in akwai rayuwa waɗanda abubuwa suna nan rubuce kuma za mu yi bayani Yawwa.
iya gwargwadon ilimin mu to masha Allah a arihi mana da addu'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ma salam mu zamana lafiya